بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وأسعد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komi da ya ba mu dama haɗuwa wannan masallacin da ake ce mishi masjidus sahaba a wannan yammaci na alhamis hudu ga wannan wata na rabi'un thani hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1445 wanda yau majalisi ne na aqida inda muke karanta littafin alqaulus sadid fi maqasid at-tauhid na babban malamin na Abdurrahman ibn Nasir as-Sa'di rahimahullahu ta'ala wanda yau za mu tashi babi na 36 قال المصنف رحمه الله تعالى باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا باب دي كما يدى مكسني خبر نينا مبتدا محذوف وند أنا قدر ساد هذا باب ما من الشرك yana daga cikin shirka don min huna littab'id wani ɓangare ne na shirka iradatul insani bi amalihi a duniya mutum ya nufaci duniya da aikinsa da yake yi na alkhairi iradatul insani bi amalihi a duniya mutum ya nufaci duniya da daudar duniya da wani abin da yake so ya samu a wannan duniya mai karewa da sauri da aikinsa da ya aikata na alkhairi aiki na da'a da biyayya kenan malam ya kulla wannan babin ne da ya nuna mana hadarin mutum da zai samu kansa a kai lokacin da ya yi aikin alkhairi yana fatar daudar duniya da wannan aikin alkhairi kuma wannan yana suka a cikin tauhidin mutum da kamalar tauhidinsa ba a yin aikin da ake neman da'ar Allah da kusanci zuwa ga Allah domin a samu wata dauda ta duniya kar a yi aikin don haka ina fata mun gani wa ƙaunin ta'ala man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun Allah madaukakin sarki yace man kana yuridu alhayata ad-dunya duk wanda ya kasance manufarsa shine rayuwar duniya wa zinataha da ƙawa ta rayuwar duniya duk wanda ya kasance manufarsa shine rayuwar duniya da ƙawarta nuwaffi ilaihim a'malahum fiha to za mu cike musu ayyukansu fiha a nan gidan duniya imana duk wani aiki da suka aikata da suke nufatar duniya da shi to za mu ba su ladansu da sakamakonsu a nan gidan duniya wahum fiha la yubkhasun su kam fiha a nan gidan duniya game da ladansu la yubkhasun ba za a rage musu komi ba la yunqasun kenan ulaika irin waɗannan alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar su ne waɗanda ba su da komi gobe alkiyama sai gidan wuta wa habita ma sana'u fiha sannan duk abin da suka aikata a nan gidan duniya na ayyukan alkhairi a nan lahira ya ruguje ya lalace wa batilun ma kanu ya'malun sannan abinda suka kasance suna aikatawa irin wannan aiki ne lalatacce da baya da sakamako wannan aya tana nuna mana hadarin mutum yayi aikin da ake neman lahira da shi dan duniya wanda irin wannan ayyuka akwai su da dama misali mutum yayi kiran sallah dan abiyasa kawai yana yi ne da nufin a biyarsa kawai ina fata mun gani ko mutum ya kasance limami ne na masallaci da nufin kawai a biyarsa sallar da yake ba mutane ina fata an gani ko mutum ya fita jihadi don ɗaukaka karmar Allah da nihin a samu ganima kawai a raba da shi shine kawai manufarsa baya da wata manufa sai wannan ko mutum ya yi karatu na alkur'ani mai girma ko karatun da ke da alaƙa da shari'ar musulunci sawa'un jami'a ce da makamantansu da nihin ya zama mushe da zai yi aiki ya sami biya ƙalƙashin wannan karatun da yi shi ne kawai manufarsa ina fata mun gani ko mutunan da zaya wani aiki daga cikin ayyukan addini manufarsa kawai ya samu kwaɗayin duniya to waɗannan mutanen za su shiga cikin wannan narkon da wa'idi na wannan aya kar ka yi aikin lahira aikin da ake neman aljanna da nufin kawai ka samu duniya bai dace ina fata mun gani ko mutumin da za ya hajji ko umara da nihin kawai ya samu duniya shine gaban shi kawai ina fata mun gani ko wanda zai karɓi kuɗin wani gajiyayye sawa'un mace ce ko namiji da zai je ya yi musu aikin umara ko hajji da nufin wannan biyan kawai da samun sakamakon duniya wannan ayyuka nasu duka batattu ne kuma za a ba su sakamakon aikin sanan gidan duniya ya zamanto gobe alkiyama ba su da lada ko guda a wurin Allah me ya kai haka taɓewa da khasara babu ina fata mun gani kenan kar ka yi aikin lahira kawai don ka samu duniya da mutunan da zai ringa azumi manufarsa kawai a biya masa bukatar duniya kasuwancin shi haɓaɓɓaka al'amuran shi su gyaru kawai da mutum da zai tashi ƙiyamun layin da makamantansu da nihin duniya kawai wannan abin zargi ne abin zargi ne ƙwarin gaske ina fata mun gane duk da ayat tana magana ne akan kafirai tana magana ne akan kafirai wanda kafirai galibi sukan yi aika da dama na alkhairi amma a nan gidan duniya ake ba su sakamakon aikin da suka yi nan duniya nawa ne daga cikin kafirai suke taimaka ma marayu su taimaka ma yara ƙungiya ta unicef kowa ya santa ƙungiya ce da wasu suka gina wanda galibin wanda suke aiki da ita za ka samu shugabanninta jagoranta kafare ne ba musulmi ba da makamantansu daga cikin wannan ƙungiyoyin da suke tallafa ma yara da mata wasu da gaske suke wasu kuma ƙarƙashin wata mummunan manufa suke wannan aiki almuhim dai za su yi aikin su tallafa ma gajiyayyu su tallafa ma mata su tallafa ma marayu su yi aiki na taimako kamar yadda kuka saba gani lokacin da corona ta faru ai kun ga irin yadda kasashen duniya suke ba da kuɗi a kasashen da irin wannan cutar ta yaɗu sosai kwarai a ce ƙasa kaza ta kafirai ta bado tallafi na miliyon kasa ƙasa kaza ta bado kaza ƙasa kaza ta bado babet da makamantansu domin a yaƙi wannan cuta galibin masu yin haka arna ne ba musulmi ba to Allah ya ce idan suka yi wannan ayyukan da suka yi to sai Allah ya sakanya musu tunnan duniya ya biya su ya ba su kudin ya ba su wadata ya ba su lafiya kaga san rayu garuruwansu sun yi kyau tattalin arzikinsu ya bunƙasa ƙarfinsu na soji da makamantansu duk ya samu yadda ake so an ba su sakamakonsu ne a nan gidan duniya amma gobe lahira ba su da rabo ko guda auren Allah sakamakonsu shine gidan wuta ba su da wani mahalli sai gidan wuta kaga aya tana magana ne akan kafirai sai dai abin nura al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususi sabab kenan duk wanda ya kamance ce ne da su zai yi tarayya da su cikin irin aikin da suke aikata man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum yadda akwai bambanci tsakankanin kafirin da zai yi aiki dan duniya ya yi aikin alkhairi wanda za a yi masakamako gobe alkiyama da wutar jahannama da mumunin da yana da asalin imani da zai yi aiki dan neman duniya kaga wannan ya fada cikin shirka karama da zata gurbata masa ayyukansa da kuma nakasa masa tauhidinsa ina fata mun gani kenan bai kamata ba kai kiran sallah dan a biya ka kawai ko dan a baka matsugunni a wurin da albashi idan wannan ita ce niyyakatin karin farko to ka fada cikin wannan wa'idin amma dan an baka an maka biya an maka albashi an baka mazamni a wurin sai ya kasance ba don haka ka yi ba to babu laifi akan wannan ina fatan mun gane kayi ne don Allah don neman kusancin Allah wanga wani abu ne wanda aka baka don ya karfafe ka akan yin da'a da biyayya ga Allah amma ba don wannan abin kake yi ba tare da idan aka rasa ba za ka ƙara yi ba ina fatan mun gane haka wanda zai neman ilimi na shari'a ilimin alkur'ani da hadisi yayi jami'a ya samu diplom daban-daban ina fata mun gane da nufin kawai ya samu babban albashi da nufin kawai ya samu ɗaukaka a wurin mutane da nufin kawai ya samu wata daudar duniya wannan zai shiga ƙarshen wannan wa'idin ba abin da zai hana shi shiga ƙarshen wannan wa'idin sai in ya kasance ya riƙe karatun jami'a da duk diplom kin da zai samu a matsayin wata wasila wadda yau rayuwa akan dama da mutane ne idan suna da wannan diplomkin sai zamanto kai ne ka rike shi a matsayin wata wasila da za ta taimaka maka wurin isar da sakon Allah ba wai dan ka samu wannan bane ba ba wai dan ka samu albashi bane ba gurinka da abin da ya zaburar da kai wurin neman ilimi shine ka kawar da kan ka kawar da makanka jahilci sannan ka isar da sakon Allah akan sauran mutanen da ba san addini ba shine kawai manufarka amma sai ka rike jami'a da wannan diplomkin wasila da za ka tsanantuwa da ita don ka cimma wannan guri naka wannan babu wannan laifin amma kawai don ka zan mushi abiya ka ba ruwanka da harkar da'awa ma kai ba abin da ya dame ka da kai to za ka shiga ƙarshen wannan wa'ida nawa ne yau daga cikin mushannin lakwal wanda suke karanta shari'a su yi ilimin shari'a wasu fita wa jama wasu kuma a nan su koyi shari'a amma ba hadafansu ba ne su kawon makansu jahilci su sanar da 'yan uwansu addini ba shi ba ne gabansu abinda ke gabansu kawai diplom ya za a yi su samu diplom ya za a yi su samu diplom ya za a yi su samu majistera ya za a yi su samu doktora kawai idan suka same ta sun san akwai mansibi akwai matsayi akwai samun duniya a ciki shi ne kawai gabansu nawa ne daga cikin malamai yau suka fada cikin wannan haɗarin ba ruwansa da da'awa ba ruwansa da sai kira zuwa ga Allah bal ma duniya su kawai ta sha musu kai abinda ya shafi al'umma musulmi bai dame su barakanci ne kawai a gabansu a wannan tabewa ce wannan hasara ce Allah ke shi mai kare da duka irin wannan nau'ikan ayyukan dai da ake yi don Allah idan ka sa niyyar dan duniya za ka yi da neman ta kawai za ka faɗa cikin wannan shi yasa Allah ce man kana yuridul hayatad dunya duk wanda ya kasance manufarsa da aikin alheri da yake yi da aikin da'a na neman aljanna da yake yi hayatad dunya ya samu wani abu ne na rayuwar duniya wa zinataha da kawatta me ya kawar rayuwar duniya dukiya da ƴaƴa almal wal banun zinatul hayatid dunya haka ne ko zuyyina lin-nasi hubbu shahawat من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا ونسونا إذا إذا ما توم تنينا يدونا قدين أدن دنيا توزع نوفي إليهم أعمالهم فيها سيم تشكا ومسو sakamakon aikin na alkhairi da suka yi a nan gidan duniya da, da sai mu ba su sakamakonsu a madadin wannan aikin da suka yi a nan gidan duniya nan duniya za mu ba su sakamakonsu ina fata mun gani akwai wata ayar da take hassashe umumin wannan aya wadda take ce ajjalna fiha ma nasha'u man nasha'u liman nurid ma nasha'u liman nurid duk wanda ya kasance duniya yake nufata mai karewa da sauri sai mu gaggauta masa bashi abin da yake so na nan duniya mumshi sakamakon shi a nan gidan duniya abin da muka so kuma ga wanda muka ga dama ina fata mun gane kenan kowa ko sauran ma da za su yi aiki dan duniya irin aikin lahira sai in Allah ya so ne ya ba su in ya ga dama sai ya hana musu su yi khasirar duniya wal akhira zalika huwa al-khusranul mubin sarasa bin duka la duniya wala lahira sai in Allah ya ga dama ne zai cika musu in ya ga dama sai ya hana musu nan duniya kuma gobe kiyama ya hana musu wa hum fiha la yubkhasun zamu ba su sakamakon ladan aikin su da suka yi a nan duniya zamu biya su kuma su a nan gidan duniya la yubkhasun ba za a tawaye musu sakamakon aikin su da aikin da suka yi na alkhairi sai mu biya su nan duniya mu ba su daɗi mu yalwata musu su yi gida masu kyau ababen hawa masu kyau tunda aikin da suka yi na alkhairi ba wai lahira suke nema da shi duniya suke nema da shi sai mu ba su duniya sai Allah ya ce ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar irin waɗannan su ne wanda ba su da wani rabo gobe alkiyama sai wuta ba su da wata makoma sai wuta wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malu wa fi sahih ya zo a cikin as-sahih shine sahih bukhari ko kuma hadisi ingantacce an abi hurairah ta qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ta'isa abdud dinar ta'isa abdud dirham ta'isa abdul khamisa ta'isa abdul khamila in u'tiya radi wa in lam yu'ta sakhit ta'isa wantakas wa idha shika falantaqash طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه, فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة وإن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع حديث يازو إن كانت تشيدك أبو هريرة قال أبو هريرة يكيتشيو قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذا الله تيرا دا منci Allah su tabbata a gare shi yace ta'isa abdud dinar ta'isa bi ma'ana halaka at-ta'as bi ma'ana al-halak ta'isa abdud dinar ya halaka bawan dinari ya halaka bawan mi dinari wanda dinari shine kudin da aka buga ta hanya zinariya shi ne ake ce ma dinar an gane ko bawan dinari ya halaka wanda abin da ke gabansa shi ne duniya kawai shi dai ya samu duniya akan duniya zai iya yin komai zai iya jinkirta sallah akan lokacinta zai iya bata sallah asuba ko lisha da makamantansu domin ya samu wata dauda ta duniya ta isa abdul dirham ya halaka bawan dirhami wanda dirhami akan sarrafa shi ne da me da azurfa shi kuma dirham kudin da ake sarrafawa ne da azurfa bawan dirhami shi ma ya halaka wanda dirhami shi ne a gabansa samun duniya shi ne a gabansa ba wai samun lahira ba ta'isa abdul khamisa haka bawan alkhamisa alkhamisa wani nau'i ne na tufafi mai zane a cikin shi shi ma ya halaka kenan mai gaban shi duniya ne kawai ya sa mai kyau shi ne dame sa ba wai hanyar da za a bi a samu mai kyan ba ba ruwansa ta halal zai shigo oho ta wace hanya zai shigo oho shi ne zaman tufafin shi tsatsab ne kawai kuma shi ne ke gabansa ba wai lahirarsa ta'isa abdul khamila haka ya halaka bawan alkhamila alkhamila ma suka ce nau'i ne na tufafi wasu malamai suka ce nau'i ne na shimfiɗa mai kyau wanda za a huta a kanta to shi ma ya halaka idan ya zamanto garadinsa kawai duniya ne kawai yaki halal yaki haram ba abin da ya dame sa in u'tiya radiya idan aka ba sa sai ya yarda sai ya nutsu idan ya samu duniya saboda ita ke gabansa wa in lam yu'ta sakhita idan ba a ba sa duniya ba sai ya fusata ya yin abin da ya kamata kenan kaga ya gina rayuwarsa ne akan me duniya kawai da abin da ke cikinta in ya samu sai ka ganshi a yardadde yake a nitse in ya rasa a cikin kunci da bacin rai yake wanda ba haka ya kamata mai imani ya kasance mai imani idan ya samu sai ya mi sai ya gode ma Allah ko sai ya gode ma Allah in Allah ya bashi dukiya sai ya godiya godiya ga Allah game da dukiyar da ya baka shine ka gode da halshenka ka gode a zuciyarka sannan a aikace aga kana godiya ka fidda zakar dukiyar nan ka taimaka ma maras shi ka ba danginka ka yi sadaka ka tallafa fi sabilillah shine godiya cikin dukiya godiya cikin matsayi kai amfani da matsayin na wurin aikata abin da yake shine halal ka yaki shirka ka yaki bannan a doron kasa ina fata mun gane idan kuma ya rasa in mummune ne sai mi sai haƙuri sai haƙuri amma shi wannan bawan duniya ba lokacin da zai yarda sai in ya samu duniya idan ya rasa ta yana fasace na cikin tashin hankali malamai suka ce wannan ta isa addu'a ce a gansa cewa ya hallaka addu'a ce annabi yake masa don mai irin wannan sifa ya hallaka akan haka yi mana Allah hallakar da shi annabi ce ta isa ya halaka wantakasa ya daɗa hallaka wa idashika falantakash don asalin idashika idan ya taka ƙaya ko wani abin da zai iya huda shi falantakash kar ya samu dama fidda wannan abu ma malamai suka ce kinaya ce ta cewa duk wani abin da zai same shi na matsuwa da damuwa ta rayuwa kar ya samu sassabci da sauki a kai Allah kai ya sassauta masa kenan mummuna addu'a ce a kansa idan ya samu kanshi cikin takura da damuwa to kar Allah ya sauƙaƙa masa kar ya samu sauƙin haka in dai garadinsa duniya to kaga wannan shine illa mai girma ta mutum yayi aikin lahira domin yi ya samu duniya kawai babban illa ce abu ne mai munin gaske abu ne mai munin gaske shi yasa in za ka aikin Allah ka yi shi don Allah don neman yarda Allah don neman kusanci a wurin Allah kar ka yi shi don ka samu talauɗa ta duniya kare zamanto ka tashi kawai na fila da daddare abin da ya zaburar da kai ka samu duniya kawai kare zamanto haka zamanto ka tashi ne don ka tsaya gaban Allah ka samu kusanci a wurin shi da yarda shi bai hana ka roƙi Allah rayuwar duniya da makamantarsu amma kare zaman to kawai na fila ka tashi ne garadin ka kawai duniya kake su lala bai dace haka zai zaman towa illa ne akan tauhidin ka ya rage maka ƙarfin tauhidi sai zaman to shirka karama ce a gare ka ina fatan mun gani kenan bambanci da riya babin da ya wuce da wanga babin ita riya galibi mai yin ta shuhura yake so ya samu cikin mutane ya shahara a cewa ne ya iya a cewa ne ya kware a cewa ne kaza ne haka yake so ba dole bane ya samu wani rabo na duniya ko daudar duniya amma mai yi dan neman duniya garadin shi shine ya samu daudar duniya ya samu kuɗi da makamantarsa ina fata mun gaya shi yasa bai dace ba a rika ayyuka na alkhairi da nufin a samu duniya kawai so da dama za ka ga wasu daga cikin masu hali za su biya wasu mutane umara kawai su ce ku je umaran nan kawai a roƙa mashi duniya kawai ya yi ta ne kawai don duniya don a samu duniya ba wai don a samu kusanci a wurin Allah Allah ke shi mai kare annabi ce tuba li abdin tuba wasu malamai suka ce wata itaciya ce a cikin aljanna wasu malaman suka ce kuma tuba suna ne ma na aljanna li'abdin akhidhin bi'inani farasi aljanna ta tabbata ga bawan da ya rike lizamin dokinsa fi sabilillah kawai dan neman ɗaukaka addinin Allah imana ya tana da doki ya riƙe doki ya ciyar da shi ya shayar da shi kawai da nufin a fita jihadi fi sabilillah haɗa ga karman Allah wannan ita ce niyyarsa kaga niyyarsa ta sha bamban da niyyar waɗanda suka gabata saboda su duniya ce gaban su amma shi menene gaban shi Allah yayi aiki dan Allah dan neman yardar Allah dan neman kusancin Allah duk wanda koyin yake yin aiki dan Allah yakan sa tsoron Allah cikin sha'aninsa sai duniyar ta zo masa a buɗe duniyar za ta biyo su a buɗe ina fata mun gani kuma ya taƙi laha ya ji allahu makaraja wa ya rizuƙuhu min haitu la ya ash'asa ra'sahu ash'asa ra'suhu gashin kansa yana murtike mughbarratin qadamahu kafafuwansa sun yi ƙura bi mana baya da nutsuwar da zai shace gashin kansa saboda Allah ne da jihadi ke gabansa kafafuwansa sun yi ƙura don neman ɗaukaka karmar Allah in kana fil hirasati kana fil hirasa idan ya kasance cikin dako da tsaro yake to zai tsaya nan a cikin dako da tsaro abinda shugaban runduna ya sa shi aiki nan yake tsayawa baya zarcewa ina fata mun gani idan aka ce tsaro tsare dakaru sai ya tsare su tsaron dakaru shine kuma bayan an tsaya a sansani kuma kamantan haka sai a sa wasu 'yan tsaro da 'yan leƙe shin makiya ba su kawo farmaki ba shin makiya menene tsarinsu ba su da niyyar kawo hari kenan su 'yan hirasa ne suna kulawa da rundina suna kai kawo a ɓangarori na dukkan inda rundunar take don su samu kwanciyar hankali game da wannan rundina to idan ya kasance cikin tsaro yake zai kasance cikin tsaro inda aka aje shi nan zai tsaya ba zai nemi wuraren shahara ba ba zai nemi inda za a ganin shi ba a cewa na ya kware ba zai nemi inda za a rika nuna shi ba a cikin hirasan nan nan zai tsaya wasu ma ba su san yanayi ba zai bir umarnin shugaban rundina ne ina fata mun gani wanda kaga irin wanga aikin zai iya shiga cikin yan agaji ina yan agaji suke eh idan shugaban agaji ya tsaida ka akan wani aiki ka tsaya a nan ka kula da wannan aikin da aka baka ka kiyaye wannan aikin kar ka yi kokarin shigowa inda za a ganka bayan malam bayan mai hudu ba da makamantansu kana ta gyare-gyare inda za a wa'azi duk sai an ganka wannan shine manufarka ka tabe kai asara wallahi ka tsaya nan inda aka aje ka an aje ka bisa kan hanya ka nuna wa mutane inda za a wazi tsaya nan kar a rasa ka nan ka gudu ka je can inda za a ce ga yan agaji can ina fata mun gane kenan shi wannan bawa annabi ya ce idan cikin tsaro aka sa shi na runduna yana nan a inda aka tsaida shi baya kutsa kutse baya canza wuri baya neman wurin shuhura kenan sai a kiyaye duk wanda ya shiga agaji dan Allah ba dan neman wani ba wai dan kungiya ba kuma za yi to ya tsaye dan Allah kuma ya tsaya inda aka tsaida shi amma duk ɗan agajin da zai shiga agaji don ƙungiyar nan to ya halaka ya asara ba Allah ba dan Allah yake ba don ƙungiya yake in ƙungiyar nan tana yi shine zai in wannan ƙungiyar ba ta yi wata ƙungiyar ce ke yi ba ta mu bace ba ba ya so in akwai wanda ya ce shi independent ne ba ruwan shi da ƙungiya mu ba ya tare da mu ba za mu je mu yi aikin Allah ba tunda ba cikin ƙungiyar mai yake ba kuma aikin Allah ne za a yi kenan yanzu wa yake mu aikin ƙungiya ba Allah yake mai aiki ya taɓe ya yi hasara ya gaji da satiyanin asara da taɓewa mu za ka samu galibi shahilai ne ba su halartar darasi sai wanda Allah ya marahama daga cikinsu yana ganin cewa kawai ya sha a babu halittar suna jahili ƙarya kake teni ba ta hulɗa ka sai an yi karatu ahlus sunna ba farti bace ba kungiya bace da kowa zai ce ni ahlus sunna ya shiga ƙarya kake wallahi sai kai karatu sai ka san sunnonin manzon Allah shine ahlus sunna wanda suka san sunnonin manzon Allah suka karanci sunnonin ya iya sallah irin yadda manzon Allah ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli khudhu anni manasikakum duka ya sani ya karanta yana halartar darasi waɗanda bai sani ba yana bisa kan hanyar ya sani saboda yana zuwa makaranta yana zuwa darasi tare da shi ake amma kawai agaji ba ka da manufa sai agaji ba ka da tauhidi wani ma ɗan agajin za ka samu yana mu'amala da bokaye da mushrikai kuma ɗan agaji me ya kai shi hasara me ya kai shi taɓewa wasu kuma agajin suna shi ne kawai don neman shuhura da neman suna ba za ka taɓa ganin shi ba sai inda ake shuhura in aka tsada shi nuri ba zai tsaya ba wani kuma yana yin agashin ne don ya samu daudar duniya sak wasu kuma barayi ne a cikin agashin ko ya kuri fa darasi na biyu ta kanku kawo wallahi barayi ne za a ce su nemi taimako za a kaza duk wanda ya nema sai sa aljihun shi barawo ne ko barawo bane barawo ne ya saci kudin al'umma so da dama an sha kama dan agaji ya saci kudi ya saci cikin aljihun shi wannan magana hammalan salahaddin ya taɓa yin ta masallaci ce wasu daga cikin agajin suna yin abin da bai dace ƙararai gai gaban kowa saboda an gani kuma an shaida kenan kaga ya shiga aikin Allah ne don ya sami mi duniya kuma ɓarawo me ya kai shi taɓewa me ya kai shi hasara irin wannan bawan da zai samu rabauta da gidan aljanna shine annabi yace in kana fil hirasati kana fil hirasa in yana cikin masu tsaro da dako to zai takaitu anan kawai ba zai bar wurin ba kuma zai tsaya kyautata aikin sa yana kula da abin da aka ba sana aiki wa in kana fis saqati kana fis saqa idan kuma ya kasance yana ƙarshen rundina to zai takaitu a ƙarshen rundina so da akwai wanda ake sawa a ƙarshen rundina bayan rundina ta mayaƙa fi sabilillah ta wuce akwai ɗaiɗaikun da ake wakkalawa su rika bibiyar ƙarshen rundina saboda su samu wani abin da aka yada su samu wanda ya rauni ya wahala su samu wanda abin hawansa ya lalace da makamantansu sai a gyara a daidaita to za su takaito a nan ba za su bar wurin da aka aje su wa in ista'zana lam yu'zallah irin wannan bawon ma ga sufofin shi annabi ce idan ya nemi izinin shiga wani wurin ba za a ba shi izinin nan ba mutum ne ba mai neman shuhura ba mutum ne ba a ma san shi ba ba a san kimarsa ba idan ya nemi izini wurin shiga wurin manya irin gidan sarauta ko irin gidan manya masu iko da masu matsayi da masu hali to idan ya nemi shiga sai a hana shi shiga saboda ana ganin ba kowa bane shi amma kowa ne a wurin Allah madaukakin sarki wa in shafa'a lam yushaffa idan ya nemi shiga tsakankanin wani da wani dan ya gyara wata mas'ala ba za a karbi cetar shi ba so ana ganin shi ba kowa bane to amma kuma mutunan kwarai ne a idan mutane shi ba kowa bane ba ba a lissafa shi cikin kowa boyayye ne mai aikin alkhairin da ke ikhlasi tsakanin shi da ubangiji mutane ma ba sani ba ba su ganin kimar shi ba su ganin darajar shi za a iya hana shi shiga wani wurin mai girma ko wurin wasu manya idan yana mai ceto a hana shi ana ganin cewa ba kowa bane ba amma shi kowa ne a wurin Allah shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anuri yake ba da labarin irin wanga bawa yake cewa law aqsama ala Allah la abarrahu da zai yi rantsuwa akan Allah sai Allah ya kuburtar da rantsuwarsa ina fata mun gane saboda kimarsa da darajarsa da kasancewa yana da kusanci sosai a wurin Allah idan ya yi rantsuwa ya ce yanzu yanzu ga zaman da ake za a yi ruwa yanzu ya ce wallahi kuma sai an yi sai an yi ruwan so da kima shi da darajar shi mutane ba sa ganin kima shi amma mutum ne mai girma a wurin Allah madaukakin sarki fihi masail a cikin wannan babin akwai mas'aloli al'ula mas'ala ta farko iradatul insani duniya bi amalil akhirah mun ji hukuncin mutum ya nufaci aikin duniya ya nufaci duniya da aikin alkhairi mun ji hukuncin haka bai dace ba sam kai aikin neman lahira don ka samu mi duniya ya zama to manufarka haka amma idan ya kasance manufarka lahira ce da neman kusanci a wurin Allah to babu laifi idan ya kasance aikin yana biyo bayan shi samun wani abin duniya so da akwai ayoyi da dama da hadisan annabi da suka nuna wasu ayyuka idan ka yi su za ka samu sakamakon duniya da lahira wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara na farko yursilus samaa alaikum midrara sabko ruwan sama duniya ce ko lahira ce duniya ce wa yumdidukum bi amwal ya karfafe ku ta hanyar ba ku dukiya duniya ce ko lahira ce duniya ce wa banin sannan kuma ya ba ku ƴaƴa wa ya ja'allakum jannatin wa ya ja'allakum anhara kaga istighfari ne ya kumshi wanga abubuwan da yawa sai ya kasance kai istighfarin ka da zumce shi ne dan neman yarda Allah da neman kusancin Allah kuma Allah kana neman sa ya gafarta maka yafi maka kuma kalkashin haka kana sa ranka samu wannan sakamakon da ke kalkashin neman istighfari amma garadinka da abin da ya zabarar da kai menene Allah babu lafi akan haka amma idan zaman to kawai istighfarin kayi shi ne saboda wannan abubuwan kawai ni dai kuɗi dukiya kawai shi yasa tunda ana samu zan yi ta istighfari dan shagona ya ɗaukaka zan yi ta istighfari dan kasuwanci na in ya zaman to dan haka ne to zaka fada cin wancan wahida amma dan neman gafara Allah dan neman kusancin shi kuma kalkashin haka za a samu hakan babu laifi in ya zaman to a gaba shine mi Allah a gabanka الثانية مسألة تبي تفسير آية هود من جد تفسير أننا سورة آية تكتشكين سورة آية تكتشكين سورة هود شين من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها الثالثة مسألة تأكو تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميسة أنبتن باوى مسلمي da cewa bawan dinari ne bawan dirhami ne bawan khamisa ne kaga musulmi ne wanda musulmi bawan wane ne amma tare da haka aka ce mishi bawan dirhami bawan dinari bawan khamisa saboda babu abin da ke gabansa sai wannan kyan to tun da ya dukufa wurin neman su sune a gabansu baya la'akari da abin da Allah yake so to sai zaman to bawan waɗannan abubuwa idan kaga wannan tawaya ce akan tauhidinsa ina fata mun gane ba zai zama to mushriki shirka babba da za ta fitar da shi daga musulunci ba amma ya aikata shirka karama Allah ke shi mai kare الرابعة مسألة تهدو تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط من جي فسر باوان نم من جي فسر أبن دا أكيني دا باوان ديناري دا باوان درهمي دا باوان خميلة مي أكيني دا وانا شيني متنن دا إن أعطي رضي إذن أكباس أبن دنيا يسام سيير دا wa illam yu'ta sakhit idan bai samu ba sai ya bata ransa wannan ba sifa bace ta mai imani sifa ta mai imani mai imani na kwarai shine in aka bashi ya gode ma Allah idan ya rasa sai ya hakuri al-khamisa mas'ala ta biyar qawluhu ta'isa wan takasa fadar annabi ne ce ta'isa wan takasa ya halaka ya dada halaka kaga wannan mummuna addu'a ce ga wanda yake duniya ce gabansa السادسة مسألة شدة قوله فلسديتي وإذا شيك فلن تقش إذا يشغى داموة كر ونن داموة تياي إن يشغى بأنشي كر الله يياي مسا إن يشغى تاشم هنكلي الله يبرسة كن تاشم هنكلي السابعة مسألة تبقي الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات يبون مصمم أكم ينجهادي دا أكسفا تاشي دا وأنن صفوفا wanda zai jihadi fi sabilillah Allah ne kawai kamar sa to sai sharhi na Abdurrahman bin Nasir As-Sa'idi sai ya game babin da ya gabata da wannan babin saboda kusancin da ke tsakankanin su akwai inda suke hadewa akwai inda suke rabewa saboda riya da yin aiki dan duniya suna hadewa ne dukan su dai ba dan Allah suke yi ba ina fatan mun gane shi yasa sai ya hade sharhin su a wuri guda Mala Abdurrahman ya ce باب ما جاء في الرياء ثم قال باب من الشرك باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا مالك اعلم أن الإخلاص لله أساس الدين وروح التوحيد ka sani ya kai mai shurare ko mai karantawa lalle yin ikhlasi tsantsar da bauta ga Allah shi kadai asasuddin shine foundation na addini shine gimshikin addini wa ruhu tauhid kuma shine ruhin tauhidin mutum ruhin kadai ta Allah madaukakin sarki wal ibada kuma shine ruhi na bauta bauta tana da ruhi menene ruhin bauta shine ikhlasi duk ibadar da babu ikhlasi cikin ta ta lalace duk ibadar da aka yi ikhlasi cikin ta ibada ce tsayayya mai ruhi tare da ita ina fata mun gane kenan ibadar da babu ikhlasi cikin ta kamar gangar jikin da babu ruhi ne a cikin ta za ta amfani ba za ta yi amfani malaci wa huwa an yaqsida al'abdu bi amalihi kullihi wajha Allah shine bawa ya nifaci aikin da yi gaba daya yana neman fuskar Allah da kusancin Allah madaukakin sarki wa thawabahu da ladan ubangiji madaukakin sarki wa fadlahu da falalar Allah fa yaqumu bi usulil iman sitta sai ya tsayu akan asalin imani guda shidda menene usulul imani sita asalin imani guda shida na imani guda shida ko ya san su ko wa shara'i'il islam al khams da shari'o'in musulunci guda biyar wa haqa'iqil iman da kuma haqiqa na imani ko haqiqoqi na imani allati hiya al ihsan wanda sune kyautatawa wa bi huquqillah ya tsaye da haƙoƙin Allah wa huquqi ibadihi da haƙoƙin bayinsa mukammilan laha yana mai ciki haka qasidan biha wajha Allah yana mai nufatar yarda Allah da fuskarsa wadar al-akhirah kuma yana neman gidan lahira la yuridu bidhalika riya'an ba wai yana nufin riya ba ayi dan ayaba sa wala sum'atan ba wai yana nufin ya ji yadda aikin alkhairin sa bane dan ya samu shuhura a wurin mutane wala riyasatan ba wai yana nufin ya samu wani matsayi bane ko wani mulki wala duniya ba wai dan yana nufin ya samu duniya ba wa bidhalika yatimmu imanuhu wa tauhidu da haka ne imaninsa da tauhidinsa za su cika haka yake sa imanin bawa da tauhidin sai cika wa min a'zami ma yunafi hadha yana daga cikin mafi girman abin da ke kore abin nan yake kore hakan mura'atun nas yin aiki ganar da mutane dan mutane su gani su yaba yana rushe maka kenan ikhlas wala amalu li ajli madhihim da yin aiki saboda yabon mutane wa ta'zimihim ko dan girmama mutane dan girmama wata mutane su girmama ka ina fata mun gane wala amali li ajli dunya ko yin aiki saboda a samu duniya irin aikin lahira kenan amma aikin duniya dan a samu duniya wannan halal ne ka inganta kasuwancinka ka inganta mu'amalarka ka kyautata iya kasuwanci da mu'amala da mutane don ka samu duniya wannan ba shi ake magana wannan mubaha ne halal ne amma aikin lahira da ba a neman komi da shi sai gidan aljanna ka yi shi don duniya shi ne abin zarki fa hadha yaqdahu fil ikhlasi wat tawhid to irin wannan ayyukan da zaka yi dan ganin mutane dan mutane su gani su yabe ka dan su girmama ka ko dan kai aikin lahira dan neman duniya mala yace fa hadha yaqdahu fil ikhlas wat tauhid to irin wannan aikin yakan yi suka ya lalata tauhidin ka da ikhlasin ka ya gurbata maka su mala yace wa alam anna riya'a fihi tafsilun ka sani riya yi dan a gani yi dan a yaba yi dan a cewa na ya iya yace a cikin riya akwai tafsili akwai rarrabewa zai maka bayani kenan ya rarrabe maka irin riya mai hadari irin wadda a iya maka afuwa game da ita malaka fa in kana alhamilu lil abdi ala al'amal ala al'amal idan ya kasance abin da ya sa bawa ya tashi yayi aiki qasda mura'atin nas kawai dan mutane su gani ne wastamarra ala hadha alqasd sannan ya ci gaba akan wannan manufar alfasida lalatatta fa'amaluhu habitun aikin nan nasa ruguzashe ne wa huwa shirkun asghar sannan aikinsa shirka ce ƙarama wa yuksha an yi tazarra bihi ila shirkin akbar kuma ana ji masa tsoro hakan ya ja shi zuwa aikata babbar shirka an gane wannan kasan ko abin da ya tada ka kawai don mutane su gani sallah kawai don mutane su gani azumi kawai don a yaba ka sadaka don a ce kana yi ƙoƙarin addini don a ce kai ƙwararre ne gwarzo ne mai ƙarfi ne abin da ya tashe ka haka ne kuma baka daina ba ka ci gaba akan yin haka har ƙarshen aikinka to wannan aikin ruguzajje ne baka da lada ko guda a wurin Allah sannan ka aikata karamar shirka wadda ana ji maka jin tsoron idan ka ci gaba da yin haka zai aika ka zuwa ga abukawa cikin babbar shirka nabi ma da ce in kana alhamilu lil abdi ala al'amali iradata wajhillah ma'a iradati mura'atin nas idan ya kasance abin da ya zaburar da bawa ya sa shi aikata aiki na alkhairi neman yardar Allah tare da kuma mutane su yaba shi sai ya hada yana yin sallah ne don Allah kuma yana so mutane su yaba shi kenan ya hada guda biyu walam yaqla an riya'i bi amalihi sannan bai kokarin rabuwa da riya ba cikin wannan aikin sai ci gaba akan haka yana yi don Allah kuma don mutane su gani fa zahirun nususi aidan butlani hadha al-amal butlanu hadha al-amal zahirin nususi har yasu ma suna bayyana cewa wannan aikin nasa ruguzaje ne ba zai samu lada ko guda a wurin Allah saboda ya hada Allah da bayansa a cikin abin da Allah kaɗai ake yi na uku in kana alhamilu lil abdi ala al'amali wajha Allah wahdahu idan ya kasance abin da ya zaburar da bawa wurin yin aikin alkhairi da nau'ikan da'a neman yardar Allah shi kaɗai ikhlasi kawai walakin arada lahu riya fi fi athna'i amali sai kawai yana cikin aikin sai riya ta bijiro mishi sai ta zo mushi yana cikin wannan aikin fa inda fa'ahu wa khallasa ikhlasahu lillahi lam yadurruhu idan ya tunkuɗe wannan riya ya ishe ta ya yaƙe ta ya tsabtace ikhlasin shi ga Allah shi kadai to wannan abin da ya faru gare shi ba zai cutar da shi an gane mutum ya tashi yana yin sallah dan Allah dan neman yardan Allah yana yin sadaka dan Allah dan neman da Allah yana aikin alkhairi dan Allah dan neman da Allah haka ya fara kuma da haka yake yi yana cikin wannan aikin sayar ya ta faɗo masa sai ya ga wani sayar yana son ya shigo shi sai ya ga wasu sai ji gariya tana son ta shigo shi sai ya yaki wannan riya ya dinga tunguje ta yana ije ta yana neman tsarin Allah da wannan riya to wannan abin da ya faru gare shi ba zai cutar da aikin shi ba aikin shi zai karɓu saboda ya yaƙi riya ina fata mun gani wa in sakanahu wa tuma'anna ilayhi naqasa al'amalu wa hasala li sahibihi min da'f al-iman idan kuma wannan riyar ta nutsu da shi ta shiga jikin shi wa tuma'anna ilayhi ya nutsu da wannan riyar naqasa al'amalu aikin shi ya ragu wa hasala li sahibihi min da'f al-iman sannan wannan bawan zai samu raunin imani wal ikhlasi da ikhlasi bihasabi ma kama fi qalbihi min ar-riya walgwadan abin da ya tsayu a cikin zuciyar shi na riya na yi dan a gani wa taqawumi al-amali lillahi wa ma khalatahu min sha'ibati riya da kuma irin yadda ya kasa aikin ga Allah da kuma abin da ya cakudu da aikin na dattinariya kenan gwalgwadan riyar shi da abin da ya cakudu da zuciyar shi na daudar riya gwalgwadan yadda zai samu amfanin aikinsa ina fata mun gani mala yace warriya'u afatun azima ita riya cuta ce mai girman gaske wa yahtaju ila ilajin shadid shi yasa tana buƙatuwa zuwa ga magani mai tsananin gaske riya abu ne mai muni riya abu ne wanda yake bujiro mazuciya riya abu ne wanda shedan kullum yake ingiza ka zuwa ga aikata shi kenan cuta ce mai girma da take bukatan magani mai girma sai ka yaƙi zuciyarka game da riya sai ka tashi tsaye don ka tabbatar da ayyukan da kake yi don Allah kake da neman yarda Allah wa tamrinin nafsi alal ikhlas da kuma koya ma zuciya da tarbiyantar da zuciya da horon zuciya akan yi don Allah ikhlas wa mujahadatiha fi mudafa'ati khawatirir riya'i da kuma kokartawa da zuciyarka cikin ije duk wani tunani na riya wal agharadid darra da wasu ababe da za a samu masu cutarwa wal isti'anatu billahi ala daf'iha sannan ka nemi taimako ga Allah madaukakin sarki akan ijeriya la'alla Allah yukhlisu iman al-abdi wa yuhaqqiqu tauhida hakan zai sa Allah madaukakin sarki ya tsabtace imanin bawa sannan kuma ya tabbatar da tauhidin bawa idan ka yaƙi riya ka yaƙi zuciyarka game da riya ka koya ma zuciyarka ka tarbiyantar da ita ka ba ta horo akan yi dan Allah wa amma al'amalu li ajli dunya kenan kaga ya gama bayani game da abin da shafir yake nan yanzu zai shigo maka bayani game da aiki dan duniya mala ce wa amma al'amalu li ajli dunya wa tahsilu aghradiha amma ka sani yin aiki dan duniya dan kuma samun bukatun duniya فإن كانت إرادة العبد كلها لهذا القصد إذا يكسن منفر باوا gaba ɗaya manufarsa don wannan manufar ce kawai don ya samu daɗa duniya walam ya kullahu iradatu liwajhillahi wa daril akhirah bai kasance yana nufata fuska Allah da yardar shi ba da neman gidan lahira fa hadha laysa lahu fil akhirati min nasib malaci irin wannan baya da wani rabo gobe alqiyama idan ya kasance manufarka da aikin alkhairi duniya ce kawai gabanka ba wai Allah bane gabanka ba wai gidan lahira bane ba kai dai ka samu bukatar duniya ka samu matsayi ka samu shuhura ka samu kuɗi ka samu wani mansubi da makamantansu in shine gabanka kawai babu Allah ko dai a gabanka to irin wannan mutumin baya da rabo ko guda gobe lahira Allah ke shi mai tsare haka malici malaci hada al'amalu ala hada alwasfi la yasduru min mu'min kai irin wanga aikin ma bisa ga wagga sifa ba zai faru ba ga mutumin da yake mumuni ne sam mumuni wanda ya imani da Allah da ɗaya ba zai yi aiki ba manufarsa duniya ce kawai babu Allah a ciki fa innal mu'mina law kana da'if iman saboda shi mai imani koda mai raunin imani ne shi mumuni koda yana da raunin imani labudda an yurida Allah wa daral akhirah to ba makawa sai akwai san Allah cikin sa da neman lahira dole a samu haka ko da yana da ruwan imani amma a ce babu wannan to wannan ba mumuni bane wa amma man amila al'amala liwajhi Allah amma ku sani duk wanda ya aikata aiki dan neman yardar Allah da kusancin Allah wa li ajli dunya sannan kuma dan ya samu duniya ya hada bin wal qasdani mutasawiyani sai kasance manufarsa manufar guda biyu sun daidaita ya yi don Allah sannan ya yi duniya au mutaƙariba ne ko suna da kusanci ko daidai ko suna da kusanci ya yi don Allah ya yi don ya samu duniya fahaza in kana mu'minan to wannan mutanen in ya kasance mai imani ne fa innahu naqisul imani wat tauhid wal ikhlas to ya sani tabbat yana da ragowa a cikin tauhidinsa yana da ragowa a cikin imaninsa yana da ragowa a cikin ikhlasin shi baya da cikakken ikhlasi baya da cikakken imani baya da cikakken tauhidi wa amaluhu naqisun kuma aikin sa ragaggen aiki ne li faqdihi kamal al ikhlas saboda aikin ya rasa kamala ta yi dan Allah karka hada biyu kai zaman to ko kusanci suna da kace dan Allah kake dan duniya ina fata mun gani malaci wa amma man amila lillahi wahdahu amma duk wanda ya yi aiki don Allah shi kadai wa akhlasa fi amalihi ikhlasan tamman sannan yayi ikhlasi a cikin aikinsa yayi don Allah kuma yayi don Allah ne cikakken yi don Allah walakinahu ya'khudhu ala amalihi ju'lan sai sai dai shi kam yakan amshi wani sakamako wani biya akan aikin da yake yi bi ma'ana liman ne bi ma'ana ladan ne wani aiki aka kallafa masa daga cikin aikin musulunci sai zamanto ana bashi wani sakamako ana masa biya akan wannan aikin wa ma'aluman kuma sananne ne yasta'inu bihi alal amali wad din wannan dan abin da ake basa yana taimaka masa kan aiki kuma da addinin sa kal ju'alat allati tuj'alu ala a'malil khair kama irin sakamako da ababan da ake sanyawa na albashi akan ayyukan alkhairi وكالمجاهد الذي يترتب على جهاده غنيمة أو رزق كمن من فتا جهادي ونكالكشن فتاش جهادي يكن سامو غنيمة da ake rabawa a ba masu mujahid masu yin jihadi ko na arziki wa kal awqaf allati tuj'alu ala al masajid wal madaris wal wadha'if ad diniya liman yaqumu biha da kuma ababen da ake sawa na waƙafi an gane ko da ake yin su akan masallatayya da makarantu da wasu ayyukan addini ga wanda yake tsayuwa don yin wannan aikin ina fata mun gane a sanya ma masallaci wasu awqaf a mishi shaguna a mishi wani jarin da ke shigowa a ƙarƙashin jarin na ana biyan wasu masu aiki sa'un mai kula da masallaci ne sa'un ladan ne sa'un liman ne ina fata mun gane malaci fa hadha la yadurru akhdhuhu to wannan fa karban wannan albashin da abin da aka sanya ba zai cutar ba fi imanin abdi wa tauhidihi a cikin imanin bawa da kuma tauhidinsa ina fata mun gane kenan idan ya zama to dan Allah kawai yake yi dan neman yardar Allah ya cika ikhlasinsa da kyau babu rabon wani a cikin aikinsa da yake dan Allah sai dai aikin da yake akwai wani dan sakamako da aka sa da ake biyan sa ƙarshen wannan aiki ina fata mun gani jihadi ne aka fita sananne ne da aka fita jihadi akan samu ganima ko akan samu dukiya wannan dukiyan aka zo annabi yakan karkasa ta kamar yadda Allah ya ce a bawa kaza a bawa kaza a bawa kaza da wanda suke daga wanda suke fita jihadi kamar sojojin mu a yau da suke kariya ƙasa da tsaro da fita dan ba ƙasa kariya da kuma kai farmaki ga ƴan ta'adda da makamantansu suna da biya ko ba su da suna da biya idan ya kasance wannan fitar da suke dan Allah ne dan neman yardar Allah suke da kare musulmi da rayuwar musulmi kawai haka yake sa suna yi amma wannan sakamakon don ya karfafe su ne wurin yin wannan aikin ba su da matsala ko guda amma idan ya zamanto kawai abin da ke gabansu wannan sakamakon ne kawai ba Allah a cikin tafiyarsa wannan ya yi hasara ya tafi ina fatan mun gane mala ce fahaza la ya duru akhzuhu fi iman al-abd wa tauhidi dan haka karba wannan albashin da sojawa za su yi da makamantansu da za su yi aikin alkhairi a sanya musu wani biya wannan ba zai cutar da tauhidinsu ba sannan ba zai cutar da imaninsu ba in ya kasance niyyarsu kawai ana karɓa ne don abin ya karfafa a gare su wurin zartar da aikinsu don abin ya taimaka musu wurin ingantar da aikinsu ba wai kawai hadafinsu kuɗin ne ba kawai babu Allah a ciki likaunihi lam yurid bi amalihi ad-dunya kasancewa wanda ya karɓi wannan albashin ba wai yana nufatar duniya bane da aikinsa Allah yake nufata amma an sa albashi a alkashi liman ne ana biyansa ladan ne ana biyansa malami ne wani mai hali ya ɗauka na musamman ya tura shi wani dajin inda mutane suka shahilci addini don ya karantar da su ya sanya mashi albashi ba wai don albashin yake ba don Allah don yada da'awa da neman kusanci a wurin Allah sai dai dan abin da yake samu na tallafi don ya taimaka masa ne wurin zartar da aikinsa wannan babu laifi ina fata mun gane babu laifi innama arada ad-din so da mai yin haka ya nufaci addini ne ladan ya nufaci addini ne so da ana buƙatar ladan a masallaci da zai kira biyar ayini in wadatacce ne yana da hali sai ya ce wannan abun baya buƙatarsa a sarrafa a sarrafa wannan kuɗin wasu aikin alkhairi in kuma ya karɓa shi ba abin zargi bane haka liman ma da zai ba ku sallah biyar a yini saboda aiki ne in akwai daula ta musulunci da kasashen da suke ba wa musulunci kima da girma sukan ba su albashi sukan kula da su ina fata mun gani saboda ya ba da lokacinsa duka limamin da zai ba ka sallah biyar a yini aiki ne ba karami ba shi bai da dama ya tsaya nuri ya sallah nan zai zo ana jiran shi kuma sai ya yi so a yi sallah a yi asuba da shi a yi azahar da shi a yi al'asar da shi a yi magarba a yi isha za ka ga tsakankanin shi da inda yake aiki ko gidansa da masallaci awowi ne da wasu lokuta to yanayi ne don Allah sai kasance kuma akwai wata lashina ta musamman ta masallaci da ake ba shi wani abu ba wai yanayin aikin ne don wannan abin da ake ba su ba ko ba a ba su ba zai amma don abin ya taimaka masa in mashin ne gare shi ya ƙara ya sa mai don ya zo ya aikin nan na Allah ina fata mun gane wanda hakan ya ɓoyi da dama daga cikin uwa musulmi yau akwai aibudu sosai cikin masu halin wallahi kusan addini sun bar shi ga malamai da ɗalibai da an ga wani abu sai ya ce aiki malamai ne ba gaskiya ba ne wani ne gaya maka aiki malamai ne kaɗai fita daji a je a karantar da bayan Allah wanda ba su san addini ba aiki ne na malamai kadai wani malamin bai da abin hawa fa bai da abin hawa da kafa za ya kilo 60 ko 80 din sanar da wancan ko ku taushe kudin ku ce aiki ne na malamai ba gaskiya bane mai kudi sai ya tallafa mai matsayi sai yayi kowa sai ya dama a daga addinin Allah ba wai malamai bane kawai da a ce sauran mutane za su ɗauki dauri irin na malamai da an ci gaba hatte malami damuwarsa mine ne gyara foro da kyakkyawa hani da mummuna ya za a al'umma su nutsu ya za a yi su gyara Allah ya dibe mai mana rahama aiki shi ke ya karantar da 'ya'yan mutane ya karantar da uwayensu ya karantar da matayensu tsaye yake a kansu dare da rana dare da rana to da a ce su ma masu hali haka ne damuwarsu ya zai addinin Allah ya ɗaukaka ina wani gubi da bai cike ba a cike ina inda ake bukata a yi kaza a yi kaza babu wannan galibi cikin mutane masu hali wallahi sai yi karamci abinda ke gabansu su ci su sha su inganta rayuwarsu da su da iyalinsu kawai da wannan aibi ne aibu ne babba za a tambaye ka akan dukiyar da Allah ya baka ai ba wai an baka bane kawai an baka ne dan a jarrabe ka a ga kayi aikin Allah a cikinta ko ba za ka yi ba matsayi da Allah ya baka ba kawai bane ba za a jarrabe ka da matsayinka ne a ga za ka yi aikin alheri ko ba za ka yi ba za ka tallafa mu addini ko ba za ka yi ba in za ka yi to in ba za ka yi ba ma kai ka sani man amila salihan li nafsihi wa man asaa fa alaiha lamin za a ce aiki malamai ne kawai ba gaskiya bane wallahi ba gaskiya bane ba ba gaskiya ba ne kamawa za a yi duka a yi mai ƙarfi ya sa ƙarfinsa mai dukiya ya sa dukiyarsa mai dubara ya sa dubararsa mai matsayi da mulki da girma ya sa girmansa a ciki sai ta addini ya saitu ya daidaito annabi haka ya rayu da sahabbansa in za a fita jihadi sai a nemi taimako don a fita jihadi so da jihadi yana buƙatar me mazajen da za su fita ɗaya kenan yana buƙatar me kayan yaƙi makamai da za a yi amfani da su don a yaƙi maƙiyan Allah wannan kayan yaƙin suna buƙatar kuɗi ko ba ka ba a wancan lokacin nasu motocinsu su ne daukai da raƙumma ana buƙatar daukai da za a hau don a ya daga addinin Allah sannan ana buƙatar abincin da mayaƙa za su ci har su je su dawo ai za a ci abinci ko ba za a ci abinci ba za a ci abinci amma masu hali sai su kwance da kai su kyale in ana neman taimako ko wani tallafi da aikin Allah sai ya jawo kuɗi sai ya nemi ina ɗari take ko jika sai ya jawo ta shi ga gashi fi sabilillah wanda ya kamata ya yi fiye da hakan kuma yana da halin yayi yana da halin yayi amma ba zai yi ba sai ya taushe ya kyale amma wurin Allah ya bashi yana gaba gaba shi dai Allah ya bashi Allah ya dada mishi Allah ya limka masa to a ba Allah sai kyale shiru haka kan bai dace ba san bai ba kadibai musulmi yadda suke fama da wahalhalu a masallatai yanzu yanzu wannan masallacin juma'a ne an yi shi ne don musulmi na a zo a yi salloli guda biyar kuma a yi sallar juma'a a ciki masallacin nan akwai ruwa a ciki masallacin nan akwai wuta a ciki gwamnati baya biya ma masallaci wuta ko ruwa wa zai biya musu ku da kuke sallah a ku da kuke sallah a ku za ku biya eh wanda dai addini ya sha makai ku ne za ku biya kadiba kiristoci mu mun sani su sun sani masana daga cikinsu cewa addininsu ƙarya ce addininsu halaka ce lalata ce ba su da sakamako a wurin Allah da za su mutu za su mutu arna kuma gobe alkiyama su shiga wuta dibi yadda suke ta yadda addininsu na banza dirar da suke haduwa coci za ka biya da sadakarka za ka biya da sadaka 'ya'yanka da matanka da iyalinka gaba ɗaya sai ka je ka zuba kuma su nawa ne kiristoci idan kuka lura mun fi su yawa ba a ma gama ba da a ce musulmi duk ran juma'a kadai duk juma'a sati duk wanda zai halarto masallaci ya je nasa dala 20 kawai a kiskin masallaci wanda muna halarta sama da dubu biyu sati hudu nan za a samu an yi kukan wuta da ruwa amma zai ga an cire wuta masallaci wani gidan shi yana shan AC hankalin shi kwance ba abin da ya dame shi da wannan nawa aka sha cire wuta masallaci nawa aka share yanke ruwa a masallaci kaga wannan aibi ne gare mu fa me amfanin dukiyar da Allah ya ba me amfanin halin mu an ba mu addinin mu gata ba wai addinin nan wani ne zai tsare shi malaiku za su sabuwar ga samu su tsare shi mu ne zamu kiyaye shi mu ne zamu tsare shi wallahi da a ce masu hali suna yadda malamai suke yi su damu irin yadda malamai suka damu da addini wallahi da tun mun ci gaba mu wuce wasu kananan masaloli nawa ne kayan kumiya wata shekara ba na mantawa za a fita a je ingila fadan a sanar da mutane addininsu ake sanarwa a samu motar da za a je wallahi aka rasa amma ka bari siyasa ta tashi ka gani motocin masu hali a je dazuzzuka a yi turne a je ko'ina an kafa dirafan wannan fartin ana neman duniya ana neman ɗaukaka amma wurin allah shiru arman ɗiyansu da aggan ɗiyansu sai a ta yi kwartaj ya mai aje ina ne za a tarbu amarya a kasu ba su da damuwa game da wannan amma a fatafi sabilillah kowa ya noke ya shiru kowa na jiran ya ji wani ne zai fara bada wallahi muke ta cigiya a karas wani mutum da ban san shi ba ya zo isko ne cikin idara ya ce mini malam ni ba ni da karamar mota amma yana da van van waccan babba ta dokan laka ya ce in za ku je cikin ta ni na bada tafi sabilillah da mai da komi a je a dawo na ce mishi to ba ni lambar ka da sunanka in ba a samu ba wallahi cikin benkin na zamu shiga wani alkawarin to zai ba da helix da shofar wanda zai ja mu gobe za ta ya aka kira sai ce wallahi wata matsala kuma ta bujuro mishi ya fasa subhanallahi ran juma'a ba na mantawa ɗaya daga cikin limamman juma'a ya hau masallaci ya zafafa ya yi magana mai zafi a kan irin abubuwan da faruwa sannan mutane bugu daga baya ce to ya komi ya daidaita kawai a tafi me yasa ba mu musulmcin mu gata tsakaninmu da Allah fi sabilillah wa muke jira ya zo musulunci musulunci gata wa muke jira kadiba abin aibu abin mamaki a Niger khasatan a Agadas in ka ga wani babban masallaci na juma'a yalwatacce da zai ɗauka mutum sama da dubu to wallahi ko cotization aka yi aka yi shi ko wata jiha daga ƙasashen waje suka yi shi ‘yan nan ba su yi kuma suna da halin su amma zai yi gida sarta zai yi gida azin zai yi gida dubai duk ko ina na da manya-manyan gidajen da sun haura miliyan 60-60 amma ina masallacin shi babu tsakani da Allah ya makanshi adalci irin wannan babu ko kuwa ce ana neman tallafi sai karka hanga ina sa alhaji wani da kai yake addini na alhaji wani ne da kai ne yake ka ba da taimakon kai wannan jihadin da za a fita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yasa aka nemi tallafi Usman ya zo ya bada ya ƙara badawa wallahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma darra ma fa'ala Uthman ba'da al-yawm saboda ganin abinda Uthman ya ta kawo na taimako taimako wanda in yanzu ne yana da wahala a samu mai hali idi zai iya bada shi annabi ya ce daga yau duk abinda Uthman ya aikata ba zai cutar da shi yayi duk abinda ya ga dama ko da ya bada duke shi a ce kristoci arna 'yan wuta in suka mutu akan wannan addini sun yi ku taimaka ma addininsu kadiba yadda suke yanzu baran ga mu gaskiya fa wallahi 'yan dajin nan da sauran mutane har ma wasu 'yan gari ribatar su da dukiya ya fi gaugawa su karɓi sama da yi musu wa'azi da kaje yan kawai kuma ba wani abu mai yawa fa wallahi in kilo biyu biyu na shinkafa ka ba su zazzo su shurare ka su fahimce ka amma suna nan sun zuba ido malaman da suka je wa'azi su suke son kuma su bada kuɗin to Allah ya ba su kuɗin da wadatar da za su yi wa'azi kuma su bada kai rike naka Allah ya shi mai kare malaci wali hada ja'ala Allah fil amwal shar'iyya saboda haka ne Allah madaukakin sarki ya sanya a cikin dukiyoyi na shari'a ka zakawat kamar zakka da ake fiddawa wa amwalil fai da dukiyar da ake samu ta ganima wa ghairiha da makamantansu Allah ya sanya juz'an kabiran wani kaso mai girma liman yaqumu bi bil wadha'if ad-diniyya wad-dunawiyya an-nafi'a akan sanya rabo mai girma ga duk wanda zai tashi da yin ayyuka na addini da na duniya ma masu amfani shi yasa a cikin masu raba zakka ma aka ce a ba su mai raba zakka fa ko da yana da hali saboda ya tashi ya kaita nan ya kaita nan aka ce shi ma a ba shi wani kaso daga ciki da makamantarsu kama qad urifa tafasilu dalika kamar yadda aka sarraba raban haka fa hadha tafsilu yubayyinu laka hukma hadhihi al-mas'ala kabirati sha malaci wannan rabe-raben zai bayyana maka hukumcin wannan mas'alan mai girman sha'ani wa yujibu laka an tunzila al'umura manazilaha wallahu a'lam kuma kan zai wajabtar da kai ka aje wuri ka aje duk abu inda ya dace da shi malaci to Allah kuma shine mafi sani kuma nan ne za mu tsayawa ƙarshen wannan baban abinda muka faɗa daidai Allah sami tarayin lada wanda kuma muka yi kuskure kuma kamanta haka Allah ya fi mana gaba da wassalamu alaikum wa rahmatullahi